أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bayan godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ina taya mu murna da Allah ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka wato masjid Usman bin Affan cikin wannan anguwa ta mazango mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ba da haɗin kai domin mi mu saurari abin da za mu ji mu yi amfani da shi. Wannan kungiya mai tarin albarka mai suna Nisa Usunda ta cikin ƙaramar hukumar Katagum ta kawo muku ziyara ko kuma ce ta kawo muku majalisi ɗunguru a cikin wannan masallaci mai albarka wadda dukkanin farkon wata insha Allah za ta rika kaddamar da shi domin mi mu gudu tare mu tsira tare. Kowa ya ji ya gyara mu ma mu gyara mu da ku mu yi haɗin gwiwa mu yi rigingeniya wajen neman aikin alkhairi da neman yardar Allah subhanahu wata'ala Allah ubangiji ya sa mu saurari wannan kungiya domin mu kai guziri mu isar da sako Allah ya ba mu ma kamasho ga wayanda muka kai su ma suka sako kuma muna buƙatar da Allah a ba da haɗin kai in an zo gaisuwa a masallaci bai zama wajibi ba an fita sai aiko domin mi sai a ji daɗin isar da sako insha Allah yanzu za mu saurari wannan sako daga bakin kungiyar shugabanmu ta wannan kungiya mai tarin albarka mai suna malama Zainab Aminu Halluru na san wala'alla kuna jin ta ko a gidan rediyo ko a wasu majalisi da ake isar da sakonni to yau ga ta nan karakacam da yan kungiya da yan agaji da dukkanin masu hidima a cikin wannan kungiya suna cikin wannan anguwa mai albarka Allah subhanahu wataala ya jiye da mu daidai mai amfani da daidai Allah ya yarda da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدى الأمانة وبلغ الرسالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'ad uhiyikum bi tahiyatil islam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala
mai komai mai kowa wanda yake da bada iko akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi kuma mai bada ikon hani ga abin da bai yarda da shi ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan majalisin yadda muka yi niyya ta alkhairi a tattare da shi Allah ya ƙarfafe mu ya ba mu iko muna roƙon ku kuma Allah ya ƙarfafe ku ya ba ku dama ta sauraro da aiki da abin da za a yi ba komai bane nasiha illa tunasar da abin da ka shina ba wani sabon malami da zai zo ya karanta miki wani abin da wai dama baki san shi ba amma dama annabi alaihi salatu wassalam ya ce mana addini nasiha aka tambaya annabi alaihi salatu wassalam idan har addini nasiha ne ga wa yake zama nasiha annabi ya ce nasiha ce tun daga kan Allah subhanahu wata'ala zuwa ga manzanninsa mala'ikunsa da mu mummunai idan har Allah yana nufin tunasarwa daga gare mu ɗaiɗaikunmu zuwa ga jam'i a tafi kan zuwa annabawa sahabbai da sauransu tunasarwa shine ya ɗorar da addini to ashe wajibi ne a kanmu abin da kika shina ne abin da na shina ne amma sunna ce ta dukkan wani mumini a duk lokacin da aka fargar da shi wani abin da dama fa ya san shi zai ji a lokacin kamar yanzu ma ya koye shi domin me zai ɗabbaka shi a wannan lokacin misali yanzu mu ce yau daman darasin da zamu yi addu'a zamu yi a cikin addu'o'in da nazo da shi sai nace annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya karanta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mi'ata marrata kuddat kadayahu da Allah waye ba za ta ji kafin ta tashi anan sai ta maimaita ba alhali fa ta san wannan hadisi to shine annabi yake nufi da cewa addini gaba ɗayansa nasiha ne a tunasar da ke abin da kika shina kuma sai ki ji kina ƙoƙarin bari ki sauri ki maimaita abin da kika shina nan ba wani bakon a ba addini ga mumini in an gaya miki kawai ki yi ƙoƙari ki ɗabbaƙa alhamdulillah a masu jagorancin wannan majalisi sun ba mu maudu'i da suke so a tattauna a kayi kuma alhamdulillah na fahimci a lalle suna so majalisin ya ɗore ba don komai ba sun ba da maudu'i ne da ya shafi mahimmancin ilimin mace da kuma mai amfani da shi. Jona wannan kalma ta biyu cewa amfani da shi ɗin ya ƙayatar da darasin domin mai abin da muke yi mu mata, ilimin kaɗai muke ba mu cika mai ba amfani da shi. Za ki ji duk ayar da za a kawo miki, ai daman kin taɓa jinta, ko baki da haddata dama kin ji wani tsawatarwa a kanta amma mai ɗabbaƙa ta ne ba ma yi. Idan hadisi aka gaya miki sai ki ji dama kin taɓa shinansa, amma mi ba ma ɗabbaƙawa. Malaman masallacin nan sai suka ce, mu an karar da ku mahimmancin fita mai ilimi mu mata, sannan da me mu dawo kuma mai aiki da shi. Idan za ki amfani da ilimin da kika shina, zan yi amfani da ilimin da na shina, to wallahi dukkan al'umma za ta gyaru. Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana albaladu ɗayyibi ya karuji na bata hu bi izini rabbihi wallazi ka musala ya karuji illa na kida. Idan ni mace na zama tsarkakakkiya zan haifi ɗa na gari zan tarbiyyantar da shi ke kika zama tsarkakakkiya za ki haifi ɗa na gari za ki tarbiyyantar da ita wallahi za mu tashi yaranmu abin kwatance za mu tashi yaranmu abin alfahari amma kai to ke kanki uwar masu ki samu biki daidaita kanki ba ke kanki uwar har yanzu biki shiryu ba ke kanki uwar har yanzu biki dauki ilimin wani abu ne mai muhimmanci ba annabi alayhi salatu wassalam ya ce wa ma'az bin jabal ya kai ma'az dan jabal da za ka yi sammako ka je ka koyo aya ɗaya a majalisin karatu ka haddace aya ƙwallo ɗaya iya kalmar ki ce bismillahir rahmanir rahim aya ɗaya ce ya ce wallahi ya fi alkhairi a gare ka da ka zauna a gida ka yi raka'ar sallah ɗari da Allah wata mujahidar da muka san tana yin kiyamun lele raka'a ɗari sai aka ce kin fita don kin fito kin zo mai kin koyi aya ɗaya ya ce ya kai na ƙara gaya maka wata kalma ya ce da za ka fita ka zo ka samu wani majalisi na babin ilimi ka koyi wani ɓangare daga cikin ilimi ya ce kai rullaka an ta tsalla alfimi'a raka'at ya ce ya fiye maka alkhairi da ka zauna a gida ka yi sallah raka'a dubu da Allah za ma mu iya raka'a dubu amma yanzu wannan zaman da kika zo kika yi irinsa aka ce kina da lada sama da wanda ya raka'a dubu a gida kawai majalisin kika zo dan hadisin yana cewa da kin yi aiki da abin da kika ɗauka kafin ki aikin da abin da kika ɗauka wannan ladan an cika miki shi tamkar kin yi sallah raka'a dubu da Allah irin wayannan majalisin me yasa muke sakwasa da su dole din majalisin da aka zo akwai abin da zai karantar misali mata mun fi sauraron darussuka wala Allah ko na zamantakewar aure ko na tarbiyya ko na mu'amalat da sauransu to duk babin ilimi annabi ya ce da kika zo kika saurara kamar yanzu yau da muka ce za mu tattauna me matsala ta ilimi neman ilimi ga ya mace to sai kika zo kika fahimci fa'idarsa shi ne fa aka ce ladanki ya fi wacce ta zauna a gida ta yi raka'a dubu da wannan hadisin nake jan hankalin yan uwana mata mu ɗauki fita neman ilimi ba girma a ciki ba shekaru a ciki ba tunanin ayyuka sun min yawa damoyi sun min yawa a'a ai sahabban annabi alaihi salatu wassalam akan girma suka shiga musulunci amma ba wanda ya sake ya mutu bai haddace qur'ani ba ba wanda ya sake ya mutu bai san ma'anar qur'ani ba da ni da ke da Allah ya jarrabe mu da bamu tara shi jinyi ba me yasa dan karamin da muke da shi dan kadan da muke da shi ba za mu tattauna shi mu sarrafa shi a cikin rayuwar mu ta gidajen mu domin iyalan mu su inganta ba abin da yake faruwa shine idan da za mu juya ilimin da muke da shi kaddara iya kulhuwa zuwa nasu kika iya kulhuwa gaba ɗaya ta sha makance tauhidi idan da za ki yi iya ƙulhuwa ita kaɗai kika dogara da ita kuma amma kina aiki da abin da ta zo da shi wallahi da kin tsira kin dace bare a ce har kin kai alamtara kaifa bare kina da izu ɗaya amma abin tasku da mutuna da suke ta gwagwarmaya fita karatu suna talatin a ai mun shiga izu arba'in amma a siffarta ba za ta ilimin ba gashi annabi alaihi salatu wasallam yace mai ilimi daga ganin sa kake gane shi tafiyar mai ilimi daban take har ce irin na mai ilimi daban yake ba mu'amalat aka ban darasin ba da na bujiro muku kalmar da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mace mai ilimi ko mutum mai ilimi ya ambata kuma yanda za su yi mu'amala ya ja kunne kada su yi kaza kasi kaza amma muna tafatin da majalisun fara shi akai wata ran za mu tattauna a wannan babu mu dinga ganin ilimin a siffar jikinmu mu dinga ganin ilimin a mu'amalolinmu na cikin gida idan mata hudu ne a gida sai aka samu ɗaya Allah mai ya bada ma fita zuwa islamiyya a dinga gane ke da 'ya'yanki daban suke da na zaune a gidan duk da ba ma so a ce sauran ma biki taya su kin jawo su sun biyo ki makaranta ba ya zama kin yi jihadi kin isar musu da saƙo har sun kwaɗaita su ma sun fito neman ilimi amma dole ke ɗin ki zama zakaran gwajin dafi a gidanki da ilimi ake ɗaukaka da ilimi ake samun daraja da ilimi ake zama wani abun da a baya da baka zama ba kuma ilimin nan duk wanda kika riga Allah subhanahu wataala ya sa masa albarka zai amfane ki duniya da lahira kada ku ce ina ta ambatan ilimi kawai ina nufin qur'ani a'a har sauran littattafa kuma har ilimi da boko an bar mu a baya iyaye mata sai zaki kawai take ce wancan zaki duba suna ne ki kira min shi an bar mu a baya kowane ilimin a koye shi annabi alaihi salatu wassalam ya ta sahabbasa sun tafi can kasashen duniya domin kawai su me su je su koyo yarurrukan su iya yare languages yanzu kina da ne suka zo suka ƙara shi labarin su biki san me kika faɗa ba ai sun sha da ke daga cikin nau'in malaman addini akwai da san iyalan gwajis na jama'a da suke zaune da su domin ba za ki iya ba su da'awa su fahimce ki ba idan baki san yaran su ba su a kowane bangare mace ta zama gogaggiya idan yau kika ce wani zo ka min transfer dubu biyu ki ka tura a antuwanci zauna ki ga yaye ya transfer next time ki da kanki mata mu zama wayayyu kada kullum mu zama kidakumai a zalunce ki ma ai transfer kudin naki baki sani ba biki san bambancin debit alert da credit alert ba duk wani yana daga cikin sakaci ne a baya ki ce ba mu da ilimin mun yadda a yanzu sai mu Allah ya ɗago su suke da ilimi a jikin 'ya'yan naki ki zuƙa ba a girma wa ilimi ba a girman kai wa shi yaran nan Allah ya taimake su suna da hadda zaunar da su su dinga ɗora miki rabin shafi rabin shafi wallahi karki ji cewa wake ne wai irin a'a ɗanka ya koyar da kai abin alfakari ne kamar yadda waɗansu daga cikin sahabbai da tabi'ai su kuma suke ce mana iyayensu su suka koyar da su in kuka bi tarihi irin su bukari rabin karatunsa ya ce a gurin mahaifiyarsa ya mafi nisan karatu ya yi nisa karatu a gurin mahaifiyarsa sai da ya fara neman research amma ilimi na ƙura'ani ya riga ya kama a hannun mahaifiyarsa amma iyayen mun yi sakaci kakanninmu a baya ko da ba su da ilimin da za su kawo maka hadisi da aya za ka ga dukkan wani a ma'amala sun riga sun tsince ta kullum ina jinjina wa tsofi akwai wani darasi da aka taɓa bana akan tsarki iya tsarki ne aka ce ne darasi akan shi da na zauna sai na ga ladubban tsarki kaɗai na duba hadisai sun kai talatin kowanne ya yi magana akan ladabin tsarki ne sai na gamo kuma da a araha kawai kakanninmu suka gaya mana ga yadda ake shiga ban ɗaki ga yadda za ka ajiye butar ka ta bayan ka ba ta gaban ka ba ga yadda ake fuskanta duk an gaya miki san abin amma ake biki san ma hadisi suka ɗauka ba kuma ba su haddace hadisin ba su ma haka nan wani darasi da ne akan cin abinci iya zaman cin abinci da kai hannu zuwa ga kwanan abinci sai don samu hadisi goma sha ɗaya da ya magana ba fa wai na shiga manyan littattafa ba ne a iya ɗan wanda muka karanta a islamiyoyinmu na yau da kullum ɗin nan ashe kakanninmu sun yi aiki amma fa mu yanzu Allah ya bada haƙuri kawai Allah ya shina mun yi sakaci iyaye na yanzu mu yi ƙoƙari mu fita mu nemi ilimi mu yi ƙoƙari mu yi aiki da shi a cikin mu'amalolinmu na yau da kullum kasancewar darajar ilimi da ɗaukakarsa Allah subhanahu wata'ala sai ya ɗauko ma'abota ilimi ya gwama da kansa ya gwama da mala'ikunsa ya gwama da annabawansa a wata aya domin ya nuna miki mahimmancin ilimi Allah subhanahu wata'ala ya ce shaidallahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
Allah subhanahu wata'ala ku gane ba abin da Allah ya ƙi wajen haɗa shi da wani ba abin da ya kai shi laifi wanda har Allah yana ikirarin in ka mutu a kansa kai ɗan wuta ne to amma shi da kansa sai ya aminta wasu daga cikin mutane sun gane shi ɗin shi ne shi shi kaɗai ya cancanta abota masa su waye su sai ce shahidallahu annahu la ilaha illahuwa Allah subhanahu wata'ala da kansa shi kadai Allah ya yadda shi shi kadai Allah ya cancanta abauta masa yace bayan ni ba wanda ya yadda da wannan sai yacewa tace wal mala'ikatu mala'iku sun san Allah kwarai kwatan shina na zahiri don hakan nan irin ladabin da suke da shi ba irin namu bane irin miƙa wuyan da suka yi ba irin namu bane ba za ki mamaki ban Allah ya gwama abin da ya sani da wanda suka wanda ya yarda da shi da wanda suka yarda da shi domin suna kusa kusa da ubangiji suna kallon komai a zahiri amma saboda darajar masu ilimi da ya ce shi ya shaida da haka mala'ikun nan ma sun shaida cewa ni dinnan Allah la ilaha illallah babu wani sarki abin bautawa da gaskiya koma bayana sai cewa ya ce wa ulil ilimi ƙa'iman bilkis yace bayan mala'iku daga cikin mutane sai ma'abota ilimi su su kadai suka yadda ni Allah na cancanta na zama ni ni kadai sannan kuma me na tsayu akan adalci saboda Allah mai adalci ne bai so ka jinkirta fahimtan hakan a tare da kai yar uwa in biki fita kin yi ilimi ba ya za a yi me yadda da wannan kalmomin da Allah subhanahu wataala ya gwama mutane da shi kansa girman ilimi ne ya janyo miki wannan darajar ilimi ne ta janyo miki wannan darajar ilimi ne ta janyo har kika ji a ranki ke ma kin yadda da Allah subhanahu wataala kuma duk abin da aka faɗa ba kya shakka a cikinsa duk mai ilimi daga an ce Allah subhanahu wata'ala ya ce kaza ji zaki kawai yaya za a yi ki bi abin da Allah ya ce sabanin marar ilimi shi kuma a lokacin da yake kokari ya tantance shin abin da aka faɗan gaskiya ne amma shi mai ilimi daman baya raba ɗayan biyu kawai daga yaji kokarinsa ya zai aiwatar da aiki da abin da aka gaya masa ya Allah ka ba mu ikon yin ilimi mu kuma yi kokarin aiki da shi dukkan wacce ta fara ƙoƙarin fita neman ilimi abin da ya dace da ita shine me shine ta ɗore a kansa mutuwa kaɗai ta raba ta kada a baya kina waccar islamiyar kin dawo kin yanki an fara tawane ita ma kina yi gidan malama wancan ana yi ita ma kin kawai ke dai tsilla tsilla ce a'a waɗanda suka ɗore akan hanyar makarantar tamkar annabi ya ce mala'iku suna shimfiɗa musu fukafukansu ne, si ta tattakawa har zuwa ga aljanna. Ke da kike tsalle, ba za ki zama akan wannan fukafukan kike yawo ba. Amma in kika zama ke kawai a ranki kina son duk wanda kika ji ana karantarwa, kai ko a rediyo ne karfe kaza ana malam wane yana karatu, burinki kar a yi baki ji ba. Bayan kin saurara, me kika fahimta? ba hadisin da za a karantar ba tare da mai ba ya koyar da wani abu ne. Ko da labari aka baki, ba kawai ana nufin kawai kin ji labarin mutanen baya kin shiru ba ne, a'a. Da kika ji me ya faru da su, umarni aka musu da suka biya suka zauna da Allah, da suka keɓe ya Allah subhanahu wata'ala ya da su. Wannan yana daga cikin amfanin ilimi ɗaukan fikihun da yake cikin zaman da kika saurara. yaya za a yi ki saka shi a cikin ayyukanki ya za a yi ki dinga zama ta gari kullum kina canjawa idan da ba kya makaranta sai kika fara tafiya makaranta ya za a yi kowa ya gane yanzu kin canja tsakanin jiya da yau akwai bambanci kasancewar Allah mabuwaye isasshe ya miki wannan tambarin cewa ya san ke kin yadda da shi kin yadda da adalcin shi to ya kamata a ce ki riƙe abin hannu biyu kuma ka zama kai kana koyar da abin da ka koya annabi alaihi salatu wasallam ya ce al'ummu madrasatul ula dukkan wata uwa ita ce makaranta ta farko gawa ga 'ya'yanta sannan wani gurin annabi alaihi salatu wasallam ya ƙara cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ku fahimta fa ku dinnan masu kiwo ne za ku zo ku ba mu labarin abin da aka ba ku kiwo shin kun yi tattalin sa shin kun dorar da shi yanda aka dora ku ko ko kun yi sakaci da rayuwarsa iyaye mata muna da wani kalubale muna da wani challenge wanda dole mu sa ido akan sa in kika kasance kin gaza misali yaran yanzu mun shina suna da taurin kai kin koya musu bisu dauka ba kin hana ba a hannu ba kar ki ce ai kan Allah shina na yi iya nawa na barku da Allah a'a su ba za su barki da Allah baranan alkiyama domin Allah subhanahu wata'ala yanda ya faɗa mana cikin Qur'ani game da hidimar tarbiyya game da hidimar iyalai yace ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
ya subhanallah uwa ki gane Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani ku anfusikum wa ahlikum nara ku guje wa kanku dawa da ƴaƴayenku da iyalanku wuta kenan ba ke kadai dan ke kin daidaita yaran ba su daidaita ba kina nufin kin kin dace a'a da saura wace irin wuta Allah ya ce wa qudu hannasu wal hijara ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudu hannasu wal hijara wace irin wuta ce Allah subhanahu ya ce wata wuta ce da muka yi mata tanadi makamashinta duwatsu ne duwatsun annabi ya ce mana ba wai an sa su dan su ma a kona su bane an sa su dan a ƙara mata radadi ne a ƙara mata zafi ne saboda duk duwatsun da suka ɗauki wuta ko ke ne gwada in kika zuba gaushi kika rura baki shina ba da dutse a ciki gwanda miki ki dauki gaushi iyaye mata suna da wani abu daukan gaushi haka dan jefa shi gefe idan dutse ne ba za ki iya ba saboda zafin dutse a cikin wuta ya futar zafi to Allah kawai ya sa ta ne dan a ƙara mata tattalin azaba bayan haka yace alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la yahsuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru bayan wannan narkon azabar da yake ciki yace a samanta a tare da ita masu gadinta akwai wasu mala'iku gilasun shidadu masu tsananin ƙarfi da girma ko mutum ne aka ce muke yanzu irin securities nan da suke bayan manyanmu kina kallon su zaki ga alamar ƙarfi ko irin su sai ce nasa mala'iku ne suke gadin irin wannan wutar namu masu bin securities ɗin da muke tsoron suna iya karkacewa su ƙi bin umarnin shugaban wala Allah don son zuciyarsu ko don an saye su amma na Allah ya ce la ya suna Allah ma amarahum wa ya aluna ma yumar ba za su sanja abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu su ba dukkan abin da Allah ya ce ai miki wallahi shi za su miki ba za su daɗa ba ba za su rage ba mu dawo bayan me yasa na tuna mana wannan lokacin da muke gazawa ga koyar da yaranmu lokacin da muke ganin mun yi iyayenmu mun bar su da Allah wanta ba ta ji in ka gaya mata ba za ta ji ba ita ta shina no ba ita ta shina ba ranar alkiyama annabi alaihi salatu wasallam yace mana idan aka yi hisabi aka ware yan wuta aka ware yan aljanna in kika yi sa'a kin dace uwa zaki tafi aljanna yaran kin bar su da fajirci ba su shiryi ba sun shiga tawagar yan wuta lokacin da mala'iku suke miki jagora za a kai ki aljanna su kuma nasu mala'ikun da za su kai ‘yan aljanna gaba suke wucewa ana nuna muku hanya kuna tafiya mala'ikun da za su kai ‘yan wuta gaba ake saka su da madaka da bulali ana ankara su za ku ko a yanzu idan kika je ganin sarki idan fada suka fito sai a ce bismillah bismillah sai su juya kina bayansu ana raka kike nan ko idan kika je kika kalli 'yan freezing sun fito za ki ga an kora su a gaba gandroba a baya rike da ulki ko ba haka ba ne hakan nan siffar mala'iku suke a ranar alkiyama ke ta gari taryanki ake a raka ki gidanki na alfurma fajirai an kara su ake ana koransu idan 'ya'yanki suka fito a wa'yancan tawagar kar ki ɗauka kin sha kar ki ɗauka sallarki da azuminki da biyayya da kika yi babansu ta kake aljanna da saura yaran nan za su so su ce ya ubangiji muna ƙaran mahaifiyarmu gashi ita ta yi abin kirki ta tafi aljanna ya Allah yaya aka yi ta bar mu za mu tafi wuta alhali ka ce hakkinta ne ta ɗora mu akan hanya ya ubangiji muna so kai mana shari'a tsakaninmu da ita wallahi annabi ya ce ƙarshen fim ɗin 'ya'yan ne za su rinjaye ki sai ki bi su ku tafi wuta da Allah ina ribar mu dole ne uwa ki yi haƙuri wajen mi ɗorar da tarbiyyar ‘ya'yanki. Dole ne ki jajirce ki hana idonki bacci, ki musu addu'a. mu daure mu daina musu baki a lokacin da suka ɗauki hanya mara kyau ita kanta hanya mara kyau ɗin sakacinmu ne ‘yan uwa annabi ce mana yake mu fara neman tarbiyyar ‘ya'yanmu tun kafin mu haife su kuma tarihi haka ya nuna mana daren da muka tashi darasi a kayan tarbiyya za mu ɗauko mutanen bayan da suke tarbiyyar budurwar da za su aura tun daga farko ma ya take bayan ta zama mata a gidanta ya take lokacin da ta samu ciki wasu ladubba ya kamata ta ɗauka don ta haifi ɗa na gari da ya zo duniya tun daga zuwansa duniya da ya take shayar da shi nono da ya take kwantar shi da ya take ɗaukansa wa'annan duka salo ne na tarbiyya da dakin biyo shi tun farko ɗan da bai gagare ki a yau ba tabbas akwai wa'anda dama Allah ya yi musu jarrabawa akan ‘ya'yansu domin me ya ga za su ci ko ba za su ci ba wa'inan kaɗan akwai na jarrabawa taurin kan yara da rashin biye su akwai na taurin kai akwai na jarrabawa amma akwai na sakaci wa'anda tun farko da man biki ɗauko tsari ba foundation ɗin bai yi kyau ba bai yi ƙwari ba shi yasa daga sama sai yaran sai su rushe to ina gaya miki wajibi ne ki nemi ilimi wajibi ne ki tafi cikin gidanki ki watsa ilimi ilimi kuma tun daga mu'amala harcen yarki gwada mata yaya a matsayinta na mace harcen ta zai dinga kasancewa Allah ya ce inna ankaral aswat la sautil hamir yin harce irin na ƴan mata ƴan talle din nan garau garau garau sama sama wance jira ni ana daga harce abun kunya kwanan nan sai na fara fahimta a gurin ƴan islamiya in an taso sai ki ji rabe rabe rabe suna tafa suna ta surutu malam wane yace ana ta labari akan titi no a gane ku ƴan islamiya ne daga harcen ku a san harcen na masu ladabi ne na masu ilimi ne to ki nuna yarki ba a magana kala kaza ga salon tafiyar mace ga ko daga daurin zanin yarki a gane cewa lalle wannan uwata tana tarbiya wannan ta fito gidan ilimi idan da muna haka wallahi ƴaƴan namu wawa su za a dinga yi wajen aure amma yanzu sai ki dinga cewa wance abin ta addu'a shekarar ta kaza har yanzu bata san miji ba kullum ina faɗa sakacinmu ne iyaye mata. Idan Allah ya jarrabe mu duk a baya mu samu wannan ba, da Allah daga yanzu mu gyara mu gyara. Gyaran zai yiwu ne ta wani salo yanzu kuma sai dai ta addu'a. Ni da ke mu gane mahimmanci, mu gane mahimmancin addu'a. Mu ɗauki banci abin banza, hasara, wanda zaki wanda baki san maran da zaki tashi ba. Mai abin haɗama a bacci ‘yan uwa. ko kallo ko zaman daba idan mata uku hudu ne a gida a tare a yi ta lugudin kankayi ba wacce za ta kawo hadisi ɗaya da zai amfani ‘yar uwarta ko a rediyo kika ji annabi alaihi salatu wasallam ya ce kaza ya ce kaza an dan dauko hira ki ce oh dazuni ko malam wani yana karatu ashe kaza laifi ne naji ya ce akwai wani hadisin annabi da ya ce kaza ki zama ke iya kokarin ki ke ma sai me sai kin koyar da wani abu doka ce akan ki in kika ji ki isar. Doka ce akan ki lalle ki nemi shina, annabi ya ce ka zama ɗaya daga cikin mutum hudu. Kar ka sake ka zama na biyar kayi hasara, suwaye mutum hudu. Na farko annabi ya ce ka yi ƙoƙari duk yadda za a yi ka zama malami. Wallahi duk wata uwa in dai ta gari ne malama ce, kada ki sake ki wasa da wannan damar. In ba ki samu damar zama malama ba, yi ƙoƙari ki zama ɗaliba. Idan ba ki samu zama malama ba, ki ƙoƙari ki zama mai yawan sauraro, duk gunda kika ji za a yi wa'azi kin tafi, duk gunda aka kunna wa'azi kina sauraro. Ta huɗu ki zama mai yawan tambaya, kada ki zama mai kidakumanci, komai biki san yadda ake ba. Yarki mai shekara sha biyar ta fara haila biki san yadda za ki ɗorar da ita yaya mace take gyara kanta a ɓangaren haila ba. yaya take gane ta yi tsarki yaya ne ne yau yana jinin haila gobe ya koma istihada ya za a kisan bambancin jinin istihada da jinin haila a ce a matsayinki na mace ba za ki iya bawa yarki wannan darasin ba biki san shari'a bane a kanki a'a da saurayi ki fahimci ya girma a matsayinki na uwa biki san dubban zama girma da zaki zauna da shi ki gaya mishi ba kada ku ce su yaro a aji ne komai zai fahimta annabi Ibrahim kamar yadda muka shina tarihi ya nuna mana iyayensa ba musulmai bane ko kenan ya taso bai da tarbiyya ta musulunci gashi kuma Allah yana so ya mai da shi wa annabi a cikin annabin ma ɗaya daga cikin wanda yake so Allah yana ce masa kalili kalili irin masoyi da Allah ya so zaunar da shi ya ɗora masa shari'a mataki bisa mataki haka ya koya masa ladubba na zama girma na buɗe maka littafi a fara rubuta maka zunubi ko kuma alkhairi wajibi ne ga kowace uwa ta zaunar da ɗanta a lokacin da ta fahimci girma ya zo masa ta tunasar da shi Allah subhanahu wata'ala ta gaya masa mi daga yau ka zama cikakken mutum da kai ma kake da littafi wanda za a iya rubuta maka alkhairi ko sharri kai iya ƙoƙarinka ka ji tsoron Allah ko ba na nan Allah yana nan akwai abubuwa da za ka kiyaye kada ka zauna da su domin Allah subhanahu wata'ala baya son mai su a lokacin da annabi Ibrahim aka masa irin wannan tsarin Allah subhanahu wata'ala ya fara ce masa ka yanke faratinka a gidanki kina kallon samarin gidanki da zora zoran faratuna wai su yan gayu shari'a ce yankan farci ga baligi annabi Ibrahim kaciya ma bai da ita a wannan lokacin Allah ya masa umarni ya je ya kaciya da kanshi alhamdulillah tun da shi cikin musulunci aka haife shi yana da kaciya amma yar uwa kin gaya masa akwai aski da ake yi shari'a ne kada ku ce kuna kunyar yara ba ku gaya musu ba wannan zama da kazantar yanzu ƴaƴan mu ƴan mata shi yake kawo musu infection sai kin aurar da yarinya sai kiga ana mata rukun sakainar kashi baki gane sirrin ba yana santa tana santa tana sansa amma bayan aure da ƴan wasu watanni sai kiga baya bata kular da ya dace saboda me ya same ta infection ya lalata ta sai ya dinga zarginta da mummunan tarbiyya abin da amare suke korafi wa iyayensu ba shine zahirin abin da yake hada su da mazajensu ba amma da kin haska mata ilimi ƴar uwa da kin haska mata yanda za ta rike kanta tun tana ƴan mata da kuma yanda za ta zauna a ɗakinta tana amarya da ba a samu wannan matsalar ba iyaye mata wajibi ne a gare mu mu yi ilimi kuma mu koyar da ƴaƴanmu ilimi idan mun yi sakaci a ɓangaren ilimi Allah subhanahu wata'ala zai tuhume mu a wani lokaci ranar alkiyama na gaya muku Allah ya miki abuwa ga ma fa hanyar aljannar ƴaƴanki sai sun dawo da ke wuta kenan uwa dukkanmu malamai ne dole ne koyarwa a tare da mu kuma babu yanda za a ki koyar da abin da baki da shi ashe dole ki fita ki nemi ilimi kenan ko saboda haka dole mu yi kokari mu zama muna yada ilimi kuma du muna neman sa Allah subhanahu wataala daga cikin wata daukaka da yawa ma'abota ilimi yace yarfa'ullahu allazi
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
Allah subhanahu wata'ala ce yarfa'ullahu allazina amanu minku Allah yana ɗaukakawa daga cikin wa'anne ake ɗaukakawa wa'anda suka yi imani yace wallazina utul ilma darajat daga cikin wa'anda kuka yi imanin gabaki ɗaya sai a ɗauki wanda suke da ilimi sai a ba su wasu darajoji da wasu faloli. Da Allah waye baya so ya zama shi ne a sama. Har kullum abin da muke nema kenan ko? Sai muka ɗauka malam wani ne zai miki addu'a barin kai ma dubu biyu wallahi a gidan nan ana ci min zarafi a gidan nan ni ban isa komai ba a'a yar uwa fita ki nemi ilimi ki zo ki amfani da shi a gidanki wallahi baki san lokacin da zaki zama first class a gidanki ba in kin gabora ki bincika bata da ilimi duk macen da take da ilimi kuma take amfani da shi a gidanta a wallahi tafi karfin taku kuma ko ƴaƴan miji suka cika rena ki karatu ne baki da shi wallahi in kina da karatu Allah ne ai zai daukake ki ba su ne za su daukake ki ba ƴan uwa mata ana neman yardar Allah subhanahu wata'ala ne idan ya yarda da ke da mijin da kishiyar da uwar mijin da ƴaƴa duka sai su dawo a ƙarƙashin ki tsabar soyayya sai yanda kika yi da su domin me Allah ya riga ya zabe ki ya so ki ya haska miki kauna a wani lokaci ake samun wannan darajar baiwar Allah ki hana idan ki bacci ki tashi ki yi wa Allah ibada da ikhlasi da kankan da kai ki nemi yaddarsa ki nemi magani a hannunsa kada ki nema a gurin waninsa ba a neman taimakon wani wai ya zo ya mai da kai wata kala daban Allah shi yake canja ka yau ki yi gobe ki kada ki ce oh na daɗe ina har yanzu dai annabi ya ce ba a karɓa wa mutane addu'a masu irin wannan su ne wa gafalallu annabi ya ce musu lahi marafkana wayanda suke ji a ransu sun daɗe suna addu'a har yanzu ba a karɓa musu ba nawa karki gaggawa Allah subhanahu wata'ala yana da hikima wala Allah ke ga dalilin da yasa za a ɗaukake ki amma sai ya zamo kina da wasu aibi da Allah da zai jarrabe ki ko ya wahalar da ke ko ya sa ki a wuta domin su sai ce to da a baki wannan darajar duniyan bara akan kare miki wannan zunubin da Allah ɗaukaka duniya ta lahira wace tafi wasu kuma a'a za a ba su amma sai Allah ya ga idan ya baki yanzu da gaggawa wala Allah kuɗi kike nema ko ƴaƴa idan aka baki yanzu kilan hankalinki ba zai ɗauki darajar kuɗin da Allah yake so ya baki ba sai ya jinkirta ki sai ya jarabce ki da wahala ta ɗan wani lokaci ki ta haƙuri ki ta ƙara nema wani lokacin sai ki ji sai tarihi amma sai mu zama mu rafkananu kamar yadda annabi ya faɗa sai mu ji mun gaje ina ne dan kare idan ba na fi shekara ina tashi kullun sai na yi raka'a shida da daddare a'a yar uwa raka'a shida da kike mecece ita ai Allah ya tantanta a masa goma sha shida ma daga kin tuna falalar da Allah subhanahu wata'ala ya miki ya halicce ki mutum bai yi ki aljan ba bai yi ki dabba ba bai yi ki tsuntsu ba mutum gashi Allah ya ce wala qad karramna bani adama ni Allah na daukaki bani adama akan suwa akan dukkan halitta sannan mu kuma sai aka zabe mu a cikin halittar mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuma aka ƙara dora darajar mu akan sauran mutane aljanna ma fice aka sai mun shiga su shiga duk yana daga cikin me daukaka da Allah ya mana so kowace mace ta hana idan ta bacci ta nemi daukaka da yardar Allah idan Allah ya tashi yadda da ke kina kuka kina kankan da kai amma sai damuwa ta damu mata sai ka zo ki sa miji a gaba yanzu ka shi baban wancan akai kina hawaye in kika samu wani batalike sai ya tafi ki dariya ko kuma ƴaƴa sun dame ki da tension din rayuwa yanzu kai wani kai dai Allah wa daren karan nan ma kina magana kina kuka kina ƙara jefa shi cikin halaka ke kina ƙona zuciyarki tashi cikin dare ya Allah subhanahu wataala kai ne mai shiryarwa ya Allah kai ka halice ni kai ka halicciwa na ka san ɗabi'arsa ubangiji ka shi na bana so ya Allah kar ka kama ni da laifin abin da yake ubangiji ka shirya mun shi ka canja mun shi ya Allah kai kaɗai ka isa ka canja shi a lokacin da ka ga dama ubangiji shiri da tsari naka ne ya Allah kai kaɗai ki kaskantar da kanki ki nuna masa isassa da buwayarsa wallahi dare ɗaya sai ki ga da yawon banza yake yana zama a daba kawai sai ki ji ya ce miki mama gobe ina so zan je ni gurin wani in koyi faci mafi kankantar sana'a ko ya ji bari ya je ya nemi sana'a duk kankantarta saboda me saboda ya gaji da zaman banza yana shaye-shaye in yarinya ce take yawon banza ko ma ki gaya wa Allah dazu na faɗa mun yi sakaci tun daga farko bamu nema musu shirya kafin zuwan su ba ko to da suka zo yanzu suka hau wannan layin gangancin ko ma ki gaya wa Allah baki makara ba shi Allah a gurin sa ki hana idon ki bacci ki tashi ki gaya masa ki mar kuka ki sunkui da kai ki kankan da kanki Allah zai shirya miki ita. Yana daga cikin tashin hankalin da ban taɓa jin idona bai yi ƙwalla ba lokacin da duk akai kame da kuke ji ana a gidan rediyon an yi a hisba ɗin nan mukan je mu kalle su. Wallahi shekaran jiya wata yarinya bata wuce shekara goma sha biyar ko ƙasa da haka ba. Tana da ofa bezin ina jin. Wai an kamo ta dawa da wani ɗan iska ya ɗauke ta ya kai ta hotel ta kwana a gunsa. dan Allah a matsayinku na iyaye mata ba ƴarku bace ba kusanta ba ya kuka ji a rau na rantse ban taba kallon irin wani kasin ban ji hawaye a ido na ba saboda ko ba kai ka haifa ba wata ƴar uwarka ce ta haifa kuma ba da santa ba ake yin haka ƴan uwa mata mun yi sakaci da yawa fa mun yi sakaci da yawa fa ƴarki da kika haifa baki tsoratar da ita sharrin zina ba baki gaya mata makomarta ba in ta zina Allah subhanahu wata'ala idan ya tashi jan kunne akan zina baya cewa kada ku yi zina sai ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina mafi sharri daga cikin yin zina kusantar yinta amma a gaban ki take shiga mara kyau ta fita sanda ta ga dama sai sanda ga ta dama ta dawo ki ganta da kuɗi waya bata ba za ki bincike ta ba ki ganta da waya waya bata ba za ki bincike ta ba ke kanki ma in kika dan yi turatira ba 50 ko 100 an wance kina da 200 me ya kai ki uwa wallahi ku zauna da yunwa da kishirwa ya fiye muku alkhairi da ku bar yaranku su zamo su ne masu kawo muku abin da za ku ci wallahi ko a duniyance yarinya ta zubar miki da kimarki ta zubar da kiman ahalinki za ki dinga jinki kaman kazar da aka tsoma a ruwa a lokacin da aka ce ga yarki ana kwarai ɗaiɗe an kamo ta a ɗakin namiji don Allah da mun sa wannan abin a ranmu Allah zai bar 'ya'yanmu su zame haka mata mu gaji da bacci mu haƙura da bacci mu tashi mu nemi shiryar 'ya'yanmu Allah ne mai baya ta amma mu za mu jajirta mu nema Allah da gangan yake rike wasu abubuwa don ya ga iya ƙoƙarin mu shin za mu nema a lokacin da ya dace? kuma abin kunya wasunsu kuma 'yan matan sun yi aure su ma ba su daina wannan shishigi zuwa ɗakunan maza ba saboda mai tun farko uwa biki hana ta ba ta lalace ta sa waranta bari ta nemo dubu shida sai kaza bari ta nemo dubu biyar sai kaza baki nuna mata shin talauci yana kai mutum aljanna ba in ya bi shi wasu daga cikin sai su ce ai gidansu babu abinci ai wallahi tunda suka haka suka ini da yunwa wa ya ce muku yunwa ƙofa ce ta zuwa neman haram domin a cako shi. Sahabban annaba alaihi salatu wassalam suna ini da yunwa, hatta kai ta kawo wani sahabi ya ce idan zai fita sallah sai ya sa matarsa ta ɗumama masa ruwan ɗumi ya sha don cikinsa ya ɗan miƙe babu abinci, ruwa kaɗai in ya ɗan yi ɗumi sai kaɗan sha sai kaɗan ji wai ƙarfi. Ta kai ta kawo suna cidan ‘ya'yan ganyen bishiya ba a dafa shi ba ɗanye su tauna su tauna su haɗiye saboda yunwa. Amma har suka mutu bisu bar bin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Kukun ɗauka idan muka samu matsala shi kenan sai mu bijirje wa Ubangiji? Bayan ya gaya mana zai jarrabe mu tun da ya ba mu musulunci, ya ba mu imani, to fa zai jarrabe mu. Zai jarrabe mu da alkairanmu zai jarrabe mu da sharrinmu. in kyau aka baki za a jarabce ki akan kinki muni aka baki za a jarabce ki akan muninki kuɗi aka baki za a jarabce ki akan kuɗi talauci aka baki za a jarabce ki akan sa duk abin da Allah subhanahu wataala ya jarabce ki zai duba ya ga shin kin yi amfani da shi yanda ya dace don haka nan ƴan uwa mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu nemi shirira ‘ya'yanmu a hannun Allah subhanahu wa ta'ala, mu hana kanmu bacci, mu tashe su suma, idan da kin matsa musu a kan sallah, annabi ya ce hanya ta farko ta tarbiyya shi ne ki sa ido a kan sallar yaranki. Suna sallah biyar a rana, kuma sallar a kan lokacinta, kuma sallan da ilimi? Na taɓa mai da wani tsarin wani aji, set ne ma gabaki ɗaya. Na ce, continue assessment ɗinsu a gurina shi ne mai iya fatiha da salatin annabi. ‘Yan sakandare fa, aji biyar na sakandare kenan, SS2. Na rantse da Allah daga cikin yara ɗari da wani abu ban samu mutum goma sun iya tahiya ba. Ban samu mutum goma sun iya salatin annabi salatin Ibrahimiyya da ake ba. Ki gaya min ta yaya suke sallah cikakkiya. Wannan fa su ne ‘ya'yanmu ‘ya'yan musulmai. Jiya aka raka wata mata gidana. wai tana ta tuba daga ayyukanta tana so me za ta yi Allah ya da ita abun kunya wacce ta kai tantaraka tan ita kuma musulunta ta yi shekarun baya muka tsaya a kanta aka nema mata gurin zama da dai taimako dai da ake ba su irin sun samu musulunci to tana zuwa majalisin mu na wancan kowace karatu za ta kira ka ta tambaya me dai kokari ne a irin dan taimako da ake bayarwa an bata jari tana dan sana'arta wallahi tana cikin wanda ko abana ba a bata kayan sallah ba wata ran da aka haɗa kaya aka kai mata cewa ta ce a malama yanzu kan ina da abin da nake da shi ku ba wa mabukata wai ita ce ta janyo wata daga cikin wanda aka aifa a musulunci aka rena a musulunci aka mata aure a musulunci mai 'ya'ya da jikoki tana karanta min irin aibin da ita wannan take da shi kuma wai yanzu ta yi nadama saboda wasu mafarkai da ta yi na tashin hankali da Allah ya nuna mata kwarai kwatan makomarta ta yadda ta gane tana kuskure za ta tuba amma meye mafita meye shawara dan Allah bai zama abun kunya ba a ce an aife ka a musulunci wanda ya musulunta ya zo ya zama wani abu a cikin musulunci shi yake an karar da ke wannan fa su ne 'ya'yan da muke goya a 'yan uwa su ne fa 'ya'yanmu fa kawai mun zuba ido sai su tafi talle sai ba a hana talle ba ba a hana neman kuɗi ba ke ma ki ina kina neman kuɗi ita ma ta in tana neman kuɗi amma kada a taka dokar Allah a lokacin neman kuɗi musamman 'yan mata masu fita su yi awara su yi dankali su yi wa wa'annan abubuwa na kan hanyar saboda yanayi ya janyo yanzu haka ake yin kasuwar ko amma kada ki mantasar da ita Allah subhanahu wata'ala in za ta fita talle rabanta ba zai kubce mata ba sai su dinga fita gaban magariba magariba abun za ta same su isha abun za ta same su duk bi musi ba idan ta dawo karfe tara karfe goma ta gaji taka taka lissafin riba ake buku gane me yasa babu albarka a kasuwar ba kun taka dokar Allah shi sai sa muku albarka a ciki da kyar zaki hada kudin mayi ku mero mai mayi amma da a ce zaki mai da hankali lokacin sallah ki tsaye ta tayi sallah a gida idan isha ta yi ko da a barandar shagon da take yi ne ta koma kan tudun baranda ta yi sallah wallahi wannan sallar da take yi sai ya ba wa mutanen da suke kallon ta sha'awa sun raja'a a wajen sayan kayanta ba kusan in ka rike Allah kowa san ka yake yi ba amma shi kenan sai kiga ana Allahu akbar suna ta hada wuta ana ta kistawa da ita da kannanta da masu kawo duka sun shagala ba mai yin sallah kuma sai Allah dan ke an budo karki shi sai ya sai ya biki so ƴan uwa mu gane mu gane akwai doka a kanmu akwai shari'a a kanmu akwai bincike a kanmu ranar alkiyama so ina fata mu kiyaye ina fata daga yanzu mu ji a ranmu za mu fara yin aiki cikin dokar Allah subhanahu wata'ala duk abin da zaki a gidanki ki gane cewa haram ne ko halal ne abin da zaki tsakaninki da ƴaƴanki haram ne ko halal ne su ƴaƴan me suke yi daidai suke ko da kuskure idan muna kiyaye wannan Allah subhanahu wata'ala zai taimake mu kuma zai sa tarbiyyar ƴaƴanmu ta inganta Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ambatan wata aya ta ƙarshe da zan yi magana da ita ina tunanin lokaci ya ɗan tafi domin mahimmancin shinan abin da ya dace da mu. Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara jan kunne ga masu neman ilimi. kamar yadda tun farkon darasin na ce dama abinda suka gaya mana cewa a yi mai a an karar da mata mahimmancin fita karatu da mai amfani da shi amfani da shi yana daga cikin kai a jikinka a ga amfanin sannan kuma ka yi ƙoƙari ka koyar kai ma abin da ya dace Allah subhanahu wata'ala ce innal ladzina yaktimuna ma anzalna minal bayyinat daga cikin mutane waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu ni'ima da ilimin wani abu kada ku ce sai iya ilimin ƙura'ani ko hadisi ilimi na komai mata kin iya zoba a layinku ini ake ana kokowar zoba a layinku ‘yar uwarki da take yi ba ta iya ba ba ta samun dan abin da za su cefa ne a gida hakki ne akan ki gwada mata mai kyau kin iya tata a warai ta tsantsan ana sha'awar ta gidanki wanda ba su iya ba kullun tasu da ruwa a jiki ba sa kasuwa yi kokari ki koya mata abin da kika iya don me ta amfana rabanki ba zai je gidanta ba duk wanda ya samu rabo dama na sani kada ki hasadar kin iya sabulu ko kilin ko wani abubuwa ne da ake koya ke ba za ki koyar ba kawai dan me kada ki rasa kwastomomi ba shari'a ba ce Allah subhanahu wata'ala ce waɗannan mutane da suke ɓoye ilimi daga cikin abin da Allah ya sanar da su na daga ayoyi ko wasu hujjoji duk abin da kika shina kenan ya sha makance ba wai iya sai karatu ba duk wani abin da kika shina ke tela ce amma ba za ki koyar da telancin ki ba kitso kike yi ba za ki koyar ba duk abin da kika iya na ilimi ana so ki haska wani shi ma ya amfana Allah subhanahu wata'ala yace innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nas bayan su din sun shina amma sun kasa isar da shi zuwa ga mutane yace ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun ka raina abin baka dauka matsala bane Allah ya ce in wannan shine halinki rowar ilimin abin da kika shina Allah subhanahu wataala ya tsine miki bayan shi kadai sauran duk wanda suka cancanta su tsine miki tare da shi sun tsine miki ma'ana akwai mala'iku annabi ya ce akwai har bishiyoyi da wa'insu abubuwa makamantan haka su ma me za su tsine miki albarka saboda me saboda ɗai baki koyar da abin da kika shina ba wannan fa mu ne mata wa'inda kuma ilimi da yawa a gurin mu ake so a koya so duk abin da kika shina yi kokari ki sayar da sanar da na kusa da ke yayu suna da wata matsala a nan gurin ƙananan yara za su zo muku da haddodinsu don Allah an tuwanta ɗora mu kar Allah ni ka bani guri ni ma ban yi kaza ba ba sa san ɗora wa na bayan su wallahi Allah zai tsine wa abin da kai ma kashi nan kai ma wata ranka zo ka dubulbulce a tsakani amma Allah da yake shi mai afuwa ne sai ce illal lazina tabu amma me banda waɗanda suka tuba kaddara daga yau da kika ji wannan ashe ki san abu biki sanar ba laifi ne daga yanzu sai kika sa wa ranki ke ma za ki dinga koya wani ke ma za ki iya kokarin ki zama malama na ce muku annabi ya ce mutum hudun nan ki kokari ki zama ɗayan ciki ta farko ki zama kina koyar da wani abu to ko sana'a ke koyarwa kin zama malamar sana'a sai kika ce za ki fara koyewa to sai ya ce ban da ku ilal lazina tabu ya ce wa aslihu sannan suka kyautata sannan me wa bayyanu abinda da suka ɓoyen nan sai suka zo yanzu suka fito da shi fili suke koyarwa wala Allah tun kina gidanku kike karatun islamiyya kina da hadda aka yi auren ki kawo yanzu shekara 20 ko haka biki taba daina zuwa islamiyya ba amma fa ke biki taba jin a ranki zaki shiga wata makaranta ki koyar koda hadisai bane kawai ke dai kina dan dandare da abin da yake da shi ke dai kin shina kawai to laifi ne ki san abu ki rufe shi a daki ki san abu ki shiru daga cikin mata da suke zuwa islamiyya shekara da shekarun nan wallahi wata tana da fikira da za ta iya amfanar da al'ummar anguwarsu ga baki ɗaya ta fita cikin matsala amma tana tsugune ta kwantar da kayi ita ma wacce da bata shina ba sun kwantar da kayi da ita da su duka sun zama iri ɗaya to kenan Allah subhanahu wata'ala zai iya jefa ki cikin wa'ancan wa'anda aka tsinewa da Allah bai kamata daga yau mata mu gane wajibi ne a gare mu fito mu sanar da abin da muke da shi ba wayannan majalisin kullun na ce ba wai muna yin sa dan mun fi kowa iyawa bane ba wai muna yin sa dan mu ne malama a garin ba a'a kam malaman suna nan shiru suka suka sunkuyi da kai sai muke so ma tsokalo su Allah ya sa ma wata ran garin ba da ko wata fatawa ko garin yin wani rasi sai kuskure ya shigo ba dan komai ba kawai saboda malama ciki daga cikin garin sai ta ce malama jiya na ji kin yi karatu guri kazan nan ba da dai bane ki kaza in ce okay ashe kin shina to fito mu yi tare za a cika hall fa ana ta jiran malam wani zai zo ya karatu walimar yata ce kina ji kina ga har magariba ta kawo haushi ya ishi uwa ya ishi amarya ya ishi kawaye mai wa'azi bai zo ba amma ba za a san wata jajirtacciya mace a matsayinta na mai ba da tarbiyya tun lokacin da Allah ya halicce ta dama ya gaya mata ita wace ce uwa ce ita kuma uwa makaranta ce ta farko ki tashi ki nasiha ƴaƴanki ne ake so a gaya musu ko ba za ki jawo aya da hadisi ba idan akwai gogewa tare da ke akwai abin da za ki koya musu shekarar ki talatin a gida gaya musu yaya kika iya zama kilami iya shi kadai da kwanan nan na wata walima aka tashi wata dattijuwa ba hadisi ba aya amma ta bada darasi ta ce an ce ba ta zama da kishiyoyi ta ce kuma billahi la'azin ba ta taba zuwa gurin malam ba an ce ba ta barin mata su sake tare da mijinsu ta ce wallahi billahi kuma ban taba hana shi ya yi mata abin da ya dace ba ta ce amma ni dai ba zan yi wasa da aljanna ta bane a gurinsa kawai duk abin da zan yi don na kyautata masa wallahi sai na yi idan tunda ta daɗe da shi ta san duka abubuwan da yake so kafin amarya ta yi ma ta yi sauri ta riga ta ta yi ta ce duk wata kwalliya da amarya ta zo da ita in yau aka yi wannan amaryar da mai ta zo da shi ta ce in na fahimce ta ita kawai mai sa dresin mai kyau ne damamman ka ta ce wallahi da tsufa ta shekara hamsin da wani abu zuwa nake amin dinkuna na ketare ni nima ne ta zubawa ke da kika zo foda ne da ke kwalliyar jambaki ne da ke ta ce ke ma sai na ɗauka don me nuna masa nima fa zan iya ba fa gaza ne ba kai ne ka gana gaza to tunda na dawo zan yi ka yi abin da ya dace ta ce billahi la'azin ban taɓa ba da kwandala ta a kowane malami ba an tambayi na na aisha ta alaihi salatu wassalam ya ke uwar mummunai yanda annabi ya ta tara matan nan wani ku ba kwa kishi ne a gidanku ba a dan hayaniya ne na irin ku tace a'a muna yi tace muna yi tace amma muna yin sa bisa tsari tace a lokacin da aka ce mana annabi zai yi aure tace to duk hankalin mu a tashe yake yaya zami mu hana abin nan tace wallahi muna ji a ranmu ba laifi bane dan kin wata rigima za a miki amarya za a yi waye wannan an saba shari'a ce su kuma ka'idar da aka ba shine su yi ta lallaba ki tunda su ma ba su dama akai in dai za su iya an ce su yi tace amma daga lokacin da aka ce Fatiha ai an daura aure tace to rige rige muke yaya za a yi na fita kyautatawa annabi mu yanzu shikenan daga an daura auren ai magana ma sai kin ga dama kimar da kina gaishe shi ba za ki gaishe shi ba yanzu in ya shigo sai ki tsage ma kai ba za ki kula shi ba ita kuma amarya ta zo da ladabinta daga gida sai ta kwace gida in kika yi wasa ku zama yan kallo kwanan nan nayi magana a wata makarantar mu daga cikin iyaye mata wani irin kishi na gargajiya da ake yi da gidanki ne kina zaune da shi iyayenmu na baya sukan ce yaya a miji na ɗan baya baban wane ko haka dai kina karrama shi kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa a girmama su ya faɗa a saye sunan su domin suna daga cikin shugabanni wala tajharu wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbada amalukum wa antum la tashkurun kada ku dinga ambata sunayen na gaba da ku shugabanninku kar ya ta faɗi sunan uwarta kada ya faɗi sunan ubansa mace kar ta faɗi sunan wannan ladabi ne na shari'a girman da ka ba su ne zai sa ki dinga saye sunan to a baya kina saye sunan saboda kina ba shi girma daga lokacin da ya miki amarya ba wai yanzu shi kike ki ba so kike kar amaryar ta koyi saya masa sai ki dace masa malam wane ga ƴaƴansa biyar ko shida amma ba za ki marki naya da sunan ɗaya ɗaya ba sai ki ga gidan tsofi ana ce malam wane ai ko babanku kya ce wallahi da gangan iyaye iya uwayen gida suke wannan wai me dan kar amaran da suka zo su ma su hau kan layi ke kuma haka kika ji ana faɗa ke man kin zo sai ki fara faɗa ko so duk wacce za ta je sabon gida ƴan mata ku tafi da tsarin ku kar ku je ku ɗora a tsarin da kuka kalla dama tun farko daman kin zo da niyya yanda za ki zauna a cikin maslaha ba wai sai kin kwalla a gidan ba in kin koya a gidan to ki tabbatar alkhairi kika kalla amma duk abin da kika san wani ganganci ne tunda haka ake ke ma bari ke yi a'a zaki zubar da taki tsarin ne nana shi cewa tace daga an yi aure rige rige muke mu kyautata wa annabi domin har yanzu kar kujera ta ce rawa in kika yadda ke ce ta sama a gidanki to kar ki sake a kwace miki kujerarki idan kuma kika gane ke ne bora kada ki sake a barki a boranci yi maza ki canja ki koma ke ce wata abin a gidan ba a komawa ba a zama haka da bin malami ba a zama haka da magana ko da fada ko da cin zarafi wallahi ana zama haka ne da mi da bin Allah subhanahu wataala a lokacin da Allah zai ye kuwa ya ce ya ku mala'iku na ku gane wance yar wani ina son ta na yadda da ita daga yau ku gane tana cikin masoyana mala'iku sai su ɗabi kuwa mu ma mun aminta ya Allah muna son ta muna ƙaunarta sama ta shida ta yi ifu ta ce tana son ki tana ƙaunar ki ta biyar ta faɗa ta hudu ta faɗa har wannan saman da kike kallo ta mauta farko da muke hanga sai su kururuwa cewa daga yau wance ƴar wani yanda Allah yake son ki mu ma muna son ki kun san me zai faru da mutum sai doran duniya sai ta haska maka sai ki ji da ba a san ki ba ma a anguwar wani ma bai san ki ba haka kawai sai Allah ya ɗarsa wa duk ƴan anguwar san ki duk gunda kika wuce idan kowa akan kar a zalunce ki ke mai mutunci ce ke mai karamci ce kada a shiga cikin mutuncinki duk gunda kika wuce kowa so yake kyautata miki wala Allah ke ce sanadin yaye talaucin gidanku saboda me Allah ya yarda da ki idan ke mace ce da ana cin zarafin ki a gidan da baki da kima sai ki dawo ke ce ma yanzu kika zama mutum a gidan saboda me yanzu Allah ya yarda da ke yana son ki duk wani wanda kuka ji ana kuwa duniya ta dauka ana yin sa ana yin sa to wallahi Allah ne yadda a shi. Shi yasa kada kai adawa da duk wani shugaban da Allah ya bashi. hikimar da ya bashi ko da dan jaraba aka bashi ka miƙa wuya ka zuba Allah subhanahu wata'ala ido. An shayi shugabannin da suke nasara ki dawo ka ga al'umma ba su ji kamar suna so ba. To kaddara ko da magudi suka ci ki yi saranda. a duk lokacin da aka ce an riga an bawa ne to ku dawo ku bi shi dan Allah saboda me dole akwai zaɓin Allah da yardar Allah a cikin tafiyar ba ruwanki da ai da ka wannan kabilancin na nan Aisha zami koyi tunda ta ce a lokacin da ake gwagwarmaya ne kake nuna gana ka daga an riga an samu jagoranci ai haƙuri kuma su ma kullum muna gaya musu duk wanda yake shugaba ne duk jam'iyyar da kake daga ran da aka ce an baka kai ne kujerar to da ɗan PDP da ɗan APC da ɗan kowace jam'iyya naka ne kuma sai ka sauke haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya baka a ai ƴan can anguwar ba su yi mu ba ai su kaza suka mana babu ruwanka domin yanzu an bada sako har da su a hannunka kuma dole Allah subhanahu wata'ala ya tambaye ka akan haƙƙin su so wannan shine almuhim wani hadisin sayyidina Usman yana cewa khairukum dukkanku yanzu bar ne kwatance da mu anan dukkanku annabi ya ce me mafi alkhairinmu ya ce manta allamal ƙura'an wa allamahu shi ne wa wanda ya san ƙura'ani yanzu duk wacce tafi mu hadda a nan sannan bayan tana da haddar wa allamaha ta sanar da haddar ta ga wasu ta sanar da iliminta ga wasu shi ne ita ce mafi alkhairi a wannan zama karki kalla a hajiya wance ma na ganta ta zo a ai ita mai a'a da mai kuɗi da mai shekaru da mai kyau duk yanzu an ajiye annabi ya ce mafi alkhairu mu a duk yanda muke wanda ya fi mu karatun alkur'ani kuma ya isar da shi ga waɗanda ba su sani ba ya zama wajibi a gare mu kenan mime neman karatun qur'ani da ilmantar da shi in kana so ka zama wa mafi alkhairi a cikin al'umma shi yasa nake girmama ustazan nan ina girmama 'yan matasa ustazan nan za ku samu rayuwarsu akwai kunci akwai wahala akwai damuwa ba su da kuɗi amma ba sun jajirce in suka ɗaga bolin a masallaci suna sallah sai sun baki sha'awa idan a makaranti ne haka zaki ji su suna ɗaga bolin suna iya makogoran su yana wallahi wani ko ɗan ruwan liftan da zai sha na ɗari bai da shi gashi kuma masu kuɗin mu ba su gane su ba har yanzu ba su fitar da su ba sun ajiye su a zauren gida suna wa yaransu karatu amma ba za su iya sponsorin damoyinsu ba ƙarshen wata za a ba su dubu goma wallahi dubu goma ko kuɗin abin hawa da za ka je gidan ba ta yi maka ba shi alhaji ba zai tuna fa'idar da take tare da su ba an kwace su ne mafi alkhairi a cikinmu idan ka kyautata wanda Allah ya fi so shin Allah ba zai kyautata maka ba yana da kyau a mutunta su a islamiyoyi ga sunan suna ta koyarwa mata mu mu yi abin da za mu iya yaran nan ƴaƴayenmu ne mu taimake su gwalgwadon abin da za mu iya. Wasunsu suna da aure, albashin makarantun matan auren nan dubu biyar ne dubu hudu fa ake ba su. Ku je ku tambaye su, kuma wallahi wasunsu suna da mata biyu. Za ka samu wani yana makaranta biyu, wani yana makaranta uku, amma duk abin da zai kama bai wuce dubu ashirin a wata ba. Don Allah dubu ashirin nawa take a gidanki. Kuɗin kwano nawa na masara ne ko kwano nawa na shinkafa. Da Allah mata mu kawo wani tsari na canjawa alarammomin ustazunmu da suke zuwa makaranti ba da karatun nan me ya kamata a musu zan iya za ki iya a duk gurin da nake a wasu lokutan ina da wani tsari na koya wa jama'a taimakon kai da kai kwanan nan a social media na ga wasu 'yan ina jin ss3 ne suna shirin gamawa daga ganin malamin wani tagayyararre ne irin alamar talauci ya masa kantiya ran da za su yi send off madadin wannan hauka da yayanmu suke su je su yi tafa tafa ta su yi ashobi su yi waye ne sai suka yi shawara a tsakanin su kowa ta masa abin da za ta iya sai aka ce za a yi sallama da malam ba a gayyaci kowa ba ba su san me ake nufi ba da ya zo shi ya zauna ya dan musu nasihohi ashe kowa tana da jaka a tare da ita wallahi tebur ne irin na karatu kamar zai kai biyun wannan kawai suna karban speaker sai aka ja wani tebur ta nan sai aka ja sai suka cika gurin ya zama kawai kamar wata shimfiɗa kamar wasa head boy din yazo ya ajiye kyautar yadi head girl tazo ta ajiye kyautar abinci na rantse ba a tashi a gun nan ba da kuɗi da kayan abinci ni a kimar da na bar kayan nan yafi miliyan biyu yara ne suka yi kuma da izinin iyayensu saboda kai ba mahaukaci bane in ɗaya ce maka malam wani ma an ce za a bashi gudunmuwar kaza saboda yanayin da yake ciki dan Allah ba yake bayar ba wani ya bada zani wani ya bada abinci kilin ne mayi ne sabulu ne ba abin da basu ba mutumin nan ba kawai ya sun da haka at lallas wallahi hawaye yake zubarwa saboda gaske sun mar bazatan ƴaƴan masu halin ciki haka suka dinga ajiye bonds ɗin kuɗi me yasa ba za mu taimaki iyayen yaran eh, malaman yaranmu nan ba ne wallahi suna da fa'ida a rayuwarmu duk halin da ɗanki ya kai malaminsa ne sanadi amma ba mu ɗauke su da daraja ba ba sai a tam ba a tam ɗin ma sai gida ana a biya kuɗi muna ta kasawa yanda muka ji ba za mu iya ba Allah sai ya taimake mu ba za mu iya ba amma wallahi da kin ji kina so ki yi taimako Allah sai ya taimake ki kuma za ki yi taimakon so duk da yanayin lokaci daman na ce muku sabon majalisi ne ba za mu wadatar da kanmu a a lokaci da muke da shi ba za dai mu dan an karan ne irin wannan zaman ku gane ba fa koyarwa yake gaba ɗaya ba irin kaman shokin yake miki ki zabura ina ya kamata in je in nemi ilimi me ban iya ba addini sallah ne ban iya ba a'a ban san dokokin zamantakewar aure ba a'a ni kuma damuwa ta tarbiyya ce kowace da gurin da ya kamata ta je ta nemi ilimi idan kika fito neman ilimi yau a karantar wancan gobe wallahi zaki ta haka kawai kin gyara mafi daɗi daga cikin ilimi shine sai ki ji ya wanke miki kunci na zuciyarki kun ga ustazan nan da nake faɗa kun ga talaucin da suke ciki baya sawa su zama cikin damuwa kullun kika gansu ke kya ce ba su da damuwa saboda me yawan tilawar qur'ani da sakankancewa kawai a hannun Allah suke annabi ya ce mana da a ce za mu sakankance kamar yadda tsuntsu yake sakankancewa ya wayi gari da yunwarsa bashi da abinci amma zai yi bacci yammaci a ƙoshe to da mu ma haka za a yi mana to mu din ba za mu iya ba saboda me babu imani tawakkalin dan kaɗan ne dama duk a tsorata kake ji kake yau kan ban mu da komai a gidan nan ko taliya babu a gidan nan yau ban da ko naira dubu a hannuna ya kin kare kin tsorata kamar kina jin ke kike ci da gidan kin manta Allah da yayi ku shi ya ajiye ku kuma yana kallon ku kuma baya manta kowa kuma rabanki ko bacci kike zai zo har ɗaki ya same ki kada ki sake fita raban da ba naki ba in dai rabanki ne zai zo ya same ki ki gaya wa Allah ki bi hanyar neman ki tsaftatacciya kada ki fita da ƙarfi da yaji sai kin samu abin da ba naki ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wa wannan zaman albarka muna fata yanda aka fara shi ya zame mana alkhairi kuma ya ba mu damar dorar da shi kamar yanda muke yi a wasu guraren kada ya zama mun fara mu yanke ba don komai ba saboda mai rauni namu muna fata Allah sa daga cikin ku mu samu zakakuran da za su rika mana koda ba ma gurin domin daga cikin ku akwai wayanda suka san wala Allah abin da ma bamu sani ba shi ilimi fadi ne da shi karogi inji maluma idan ni ta nan na shiga ke ta can kika shiga ta iya yiwuwa zaki faɗi wani abin da ni ma ban sani ba ni kuma zan iya faɗan abin da biki shina ba wala Allah kuma zan iya faɗan wanda kika shina na shina mu tuna wa juna so Allah subhanahu wataala ya sa albarka a majalisin gaba daya ya albarka a mahalartansa ya kuma taimake mu da yin kokari a duk lokacin da aka ce ana buƙatar fitowa mu fito akan lokaci domin mu ci amfanin lokacin me tambaye da Allah so yanayin jini da ake tambaya a kai lokaci ne
To alhamdulillah masha Allah da kai jama'a a takbir al'amarin ya burge ni masha Allah wala yau a ce ita ce rana ta farko me faru abin ya burge masha Allah ce wannan rana ta farko ga masallaci masha Allah tabarakallah yayi dam wato shi hikima da ribar zamantakewar neman karatu a fara da kai ranar farko tana da yawa yanzu duk wanda ya zo ran da aka assasa wannan majalisi to ko bayan ransa insha Allah Allah ta'ala zai rika bashi kamasho na da shi aka bude yanzu da wanda ya zo nan da babba da yaro da kin zo da baki zo ba ku kuka hoɓɓasa kuka cika waje kuka nuna gurzantakar kuka nuna sha'awar ku za ku iya za ku karɓa insha Allah to wallahi Allah ba zai bar mu ba to ubangiji Allah sa da muka tare anan mu tare a cikin aljannatul firdaus ga ababai dai mu daga bakin malama dama na ga muku kadan daga ciki kenan dai idan ta damki lasifika sai na yi da gaske yanzu ba dan na daga mata waya ba wallahi abu sai mu je azhar akwai shi ne iri da kala to Allah ta'ala ya sa mu amfani abin da muka ji gaskiya ilimi shine abin da ya cancanta mu nema da aka ce mana labal ilmu faridatun ala kulli muslim wal muslimat to Allah ta'ala ya sa mu hoɓɓasa mu dage mu nemo shi mu yi amfani da shi saboda Allah subhanahu wataala ma ya ce mana ta'rifuni qabla an ta'buduni yanzu mu bake baki san yadda Allah yake ba to sai kike so ki bauta masa ta yaya zaki ki bauta masa baki san shi ba mazala sallallahu alaihi wasallam kansa sai da aka sanar da shi ilimi sannan ya san Allah ya san yadda zai bauta masa har mu muka zo muka samu gadan hadisansa da kuma littattafin Allah subhanahu wataala mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mana zan bar muku ababe guda biyu wadda koda bayan raina idan kuka rike su ba za ku shaɓe ba wato su ne mi alkitabu was sunna alquran da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ya ce kuma haka ne idan kika rike alqurani wala hajiya kin gama zancen a ce a gida ke ce yane ne alqur'ani kika rike wani wala kin gama shi ko baki da nera baki da dukiya baki da mulki baki da sarauta kin gama saboda mi zaki kasance cikin farin ciki Allah ta'ala zai farin ciki da ke zai yarda da ke abokin zama zai yarda da ke haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga an yi kaza saboda kina da su zaki ce a'a an face kaza da kaza haka manzon Allah ya faɗa kin gami kin kawar kin gyarar kin isar da sakonki a yau na san mazajen anguwar nan za su ga al'amari iri da kala domin mi an ƙara tunasar da mata ilimin ba ya babu shi bane kamar yadda malama ta faɗa akwai dan ƙara dan ƙarin masu ilimi kan mun san ku mun san labarin ku muna ga dabi'un ku wajen sallah kuna da hoɓɓasawa wajen fito da dukkanin abin da aka ce ga abu za a yi shi na addinin musulunci ba kwa yin ƙasa a gwiwa to dan Allah yau maza su gane mun je mun gyaro kai Allah subhanahu wataala kansa zai gane saboda mi yau ba za a malama ta ce baka sani da aka yi sallah baka tsaya za a za a yi sallah mai kyau za a nemi hijabi tsarkakakke majalisin tsarkakakke za a yi ba za ki ji ƴaƴa yau ba ba sha albarka kawai khairat ce ta fitowa a bakin iyaye yau idan da an yi abinci muna totorawa a bakin kofa an shiga miji a sai an je an sa tufa kasa na san an saka da setin cokala da kasha kasha sai an gaggira ango sai ce me ya faru wannan farkon abin da muka samu mafita kenan a wajen mazajenmu idan muka je mu hanyar karantarwa idan muka zo sai mu ɗauko sabon ilimi kar mu zo da shi menene sabon ilimi wala Allah da idan suka tafi wanka sai mu ɗauko ɗan man su sai mu dan ajiye musu a gefen gado sai su za su zo su zaɓo kayan su sai muka ɗauki ilimi idan muka je muka je sai mu fitar da kaya sai ki zaɓo kayan da za shi ji miji zai sa sai ki ajiye a gefen gado ki ɗauko hula ki nemo links kawai in ya kasa ya fito sai ya gansu a gefen ya juya su ta ya san mi sabon ilimi ne gare ki haka idan kika je gidan biki da ba ki a fushi kina da ta ce ni kan ba zan iya ba duk watan duniya an zan je kitso sai ba za a bani kuɗin kitso ba duk matan duniya ana ba su kuɗin ya san a gidan biki kika san labarin ana ba wata kuɗin kitso ko kin daba mi gurbatacciyar ɗabi'a amma idan ya zo ya samu ya ga kin jera kaya a gefen gado wadda baki ya san mi neman ilimi kika da kika nemo mi sabon ilimi kuma ku hatta mu'amalar iyaye idan muka so shi mu mata a kansu muke tsokalowa abokanan zaman namu idan baba ya bata miki dai sai ki rika kukkurma wa ƴaƴa kina kikkirin sunan baba a ciki ko ba haka ba dan mi dan ki tabo shi ki bata masa rayi amma mace mai ilimi ba ta wannan na Allah mu kokari mu isar da sakokuna yadda ya kamata domin mi Allah ya yarda da mu Allah ya farin ciki da mu sai mu samu rahamarsa idan muka haka wallahi mun gama duk wanda Allah bai yarda da kai ba wallahi zaka zama rayuwar ka mu bulumbutuwa ne Allah ta'ala ya kawar da mu ubangiji Allah ya sa duk wanda ta shigo wannan majalisi mai tarin albarka ta isar da sako ta domin mi Allah subhanahu wata'ala ya bata ladan abin da ta ji wato wanda majalisi kuma ya nuna mana mu za mu ji daɗin tafiyar al'amarin saboda mi amma sai dai kawai ɗan latti ne aka ɗan yatti mun tara ku kuma muna daga nisa gari masu anguwa masu ɗan nisa nisa gashi sa ku zo kun yi hoɓasan amma sai ba a zo da wuri ba to mu kokari mu mata da muna da sakana wajen lokaci ai kokari a dan shirya da wuri saboda mi wajajen da suke kwadayin a isar da irin wannan sakon suna da yawa amma ku naku da muka ga yanin sai muka sha'awanci mu ma wajen sai muka ƙara ba da haɗin kayi me ya kamata mu sai mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da mu da ku ko to ubangiji Allah ya sa mu yi amfani da abin da muka ji Allah ya gafarta mana kurakuran mu ya ji kan iyayen mu da malaman mu wanda suka riga mu zuwa gidan gaskiya tun daga zamanin Annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa yau Allah ya musu rahama mu ma ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani malaman mu da shugabannin mu na wannan masallaci da suke gudanar da shi yau da gobe dare da rana safe da yamma da masu daukan abu na kyamara da masu agajin mu da suke kaiwa da kawa domin kula da lafiyar wajen da tsare mana mutuncin mu na mu mata Allah ya subhanahu wataala ya saka da alkhairi Allah mai da kowa gida lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah mai tambayar kusan tambayar ai ita ma darasi ne guda akwai bayar Allah da take cewa ko ta ji a gidan rediyo ne wani darasi na da nayi magana akan matsalar jini kuma mata goma tambaya biyu ta yi kuma magana tsarki tsarki ma darasi ne mai zaman kansa mata muna wasa da tsarki kuma tsarki shine ibada ba wanda ake fara azabtarwa daga kabari sai mai wasa da tsarki dukkan yan wuta ana fara musu azaba bayan hisabi bayan tashi hisabi da sauransu amma mai wasa da tsarki tun daga kabarinsa saboda haka tsarki shine ibadar gaba daya darasi ne mai zaman kansa idan mun yi hakuri kila akwai wani lokaci da zamu iya shimfiɗa abin da ya shafi wannan amma almuhim shine mace ta san duk lokacin da za ta yi tsarki lalle sai ta san ta gama abin da ta yi na larura kada kina sauri kina fitsari kina kai ruwan tsarki jikinki mace ta san lokacin da za ta tsarki sunna ne ki wanke hannunki kafin ki kai jikinki sannan ki san cewa in kin yi tsarki dole ne sai kin wanke sannan ki gane cewa ba a ajiye abin tsarki a gaba abin tsarki kullun yana bayan ki sannan sharadi ne ga mai yin tsarki ya kiyaye lokacin da zai shiga ban daki kada ya shiga da kafarsa ta dama domin me ya buɗa wa shedanin gurin da suka zo ga jahili ya zo don haka za su iya cutar da shi ta kowane hali ki shiga da kafar hagun kamar yadda shari'a ta faɗa sannan me ki addu'a shiga banɗaki domin a wannan banɗakin akwai waɗanda su damun majalisun su ne idan kika zo ba da addu'a ba to za su iya hauma miki amma in kika yi addu'a to dukka kamar kin ce musu su baki guri ne kuma za su bada guri saboda me kin nemi amincin Allah a tare da shi so akwai matakai da yawa da sai an bi su akwai abubuwa da dama misali daga cikin tsarin tsarki fa ba a ce kawai kina shiga ban ɗaki a tunda ke kaɗai ne kawai ki tsirara ba za ki fi tsari kamar yadda wasu malaman suka ce kada ki kalli alƙibla kada ki kalli bayanta kudu ko arewa aka fi son kalla duk da wasu hadisan sun ce a ga fili ake wa magana gurin da babu katanga ala ayyi halin dai tunda an kawo kokonto a kai kalli hagun me sunan ce kudu da arewa sannan lokacin tsuguno ba a yaye sutura ana tsaye mata ba a yaya sutura ana tsaye daga lokacin da kika yaya sutura ki kafin ki tsuguna to a wannan lokacin shedanu suke shiga jikinki saboda mai jin larura ku fahimta daga lokacin da fitsari ya matsaye ki zaki ji kamar tsikar jikinki tana zubawa to kofofin jikinki ne suke buɗewa su kuma shedanu wannan ita ce hanyar jikin shiga jikinki kin zo cikin larura sannan kin yaye kina tsaye to za su yi miki katutu a jikinki sai ki ji kina shiga ban daki duk tunanin da kika manta ma ya dawo miki saboda yanzu mai ai sun dawo sun baki security sai ki ji duk wani saƙe saƙen ki abin da kike son yi da wanda bakya so duk a sannan za a dinga dauko labarin hira kawai zaki ji kina yi a ban daki saboda me kin gayyaci abokanan zama sannan sai ki bada dama ba za su barki ki gama fitsarin ba su rike miki wani daga cikin da idan kika miƙe sai ya fito bayan kin yi tsarki dan me dan ya raba ki da tsarki sun san in ba tsarki alola ba ta yi ba sallah ba ta yi ba shikenan ba ke ba ibada so tsarki darasi ne mai zaman kansa mata a je a nemi karatu a islamiyoyi irin wannan zaman nace muku an karar da mata yake yi a fita a nemi karatu baya nufin wai shine kadai zai dora miki karatu sannan matsala ta jini ga wanda ta magana kamar yadda dazu na faɗa iyaye mata ya kamata mu san cewa akwai haila akwai istihada mu san yaya ake a gane haila a karbi ruwa a gudunsu mana ga ruwa a gudunsu yaya ake a gane haila a gane istihada yarinyar ke yau ta fara jini amma abin mamaki da ta fara bai dauke ba sai bayan kwana ashirin ke kanki kin san ba jinin haila take yi ba ɗazu na gaya muku 'yan matanmu yaranmu yanzu suna fama da infection saboda sakacinmu na iyaye mata yanzu yara yan ƙanana da nake kalla kamar wa'annan dinnan sai ki bar yarki ba wando ta ina a gida tana gararan ba dukkan ƙwayar cutar da ta shiga wannan gurin zama take na dindindin tun daga ƙuruciya kun bar gurin ya lalace ɗazu nake ce muku wasu kyasa-kyasan da muke samu na mutuwar auren ba laifin bai kawo cefa ne ba ne ba laifin bata mun kaza ba ne a'a ji yake ya fara shakka yarinyar da ya samu anya budurwa ce alhali kuma ga ba shaidaniyar ba ce saboda uwa kin yi sakaci ta lalace wannan ciwon yana lalata mata ba tare da sun san cewa sun lalace ba su ma to muna fata Allah sa iyayen mu zama masu sa ido da kiyayewa wannan jinin mafi dan da gaggawar abin da zan faɗa a gurguje shine kamar yadda tayi zancen yanda yake yi yana wasa eh yana wasa misali idan ke tsofuwar mai yin jini ne kin san kwana biyar kike ko hudu ko shida ko abin da ya kama da haka daga watan da ya zo miki kina da kwana ki zai dauke bai dauke ba sai da ya tafi har kwana shida ko kwana bakwai to malama sun rabu biyu a wannan gurin wasu malaman suka ce idan kwana ki ta al'ada ta kare sai kika ga jinin ya zarce to ki bashi dama ki kara kwana daya bai dauke ba wasu suka ce kara kwana biyu in kika je kwana uku rabu da shi ki wanka wasu kuma suka ce a ba a wata ɗaya zaki kara kwana ukun ba kara iya kwana ɗaya ko bai tafi ba ki wanka ki ci gaba da sallah ki ta neman magani har ya warke wata na gaba in ya ƙara yin haka sai ki ƙara mar kwana biyu na gabansa uku idan har kin yi wata uku kina ƙarawa to kin gane daga yanzu ke ba wai jinin ki bane yake so ya canja kwanaki jinin istihada ne saboda haka neman maganin sa kala kala ne istihada kala kala ne akwai wanda jinnu suke sakawa akwai wanda sihiri yake sakawa akwai wanda infection yake sakawa akwai wanda kuma asalin jinya ce dama wala Allah ta gado domin ana gadansa sa to istihada kala-kala ne kamar yadda nace ba lokaci sahabban annabi mata sun yi ta kai kuka akan wannan shine kadai matsalar da nana Aisha tace matan Madina madalla da ku annabi yace ba kwa kunya game da abin da ya shafi addinin ku wata za ta zo ta ce ya rasulullahi ni fa in na fara jini wata tace inni inni imra'atun istihadatun afa ada is-sala ya rasulullah ni dinnan wata mace ce mai yawan jini ilin ala ayi halin kawai tana cikin jini kullum akwai masu istihadan da za ka yi wata uku ko biyar bai taɓa ɗaukewa na kwana ɗaya ba to ita irin wannan ta ce ya rasulullah na bar sallah ne ya ce a'a wannan irin shine misalin jini na aljanu da na gaya muku sai ya ce ai wannan wata tunkuɗa ce daga shedan wata jijiya ce shedanu suke zama a jikinta kamar yadda na ce muku ɗazu in muka yi sakaci muka yi tsirara a tsaye idan mace za ta tsuguna an fi so sai kin tsuguna kina jan jikinki kina tsuguna kina jan jikin har ki yaye sutura da take jikinki sai ki kai kasi amma idan daga tsaye kika bude wannan kofofin gashinki suna bude to ko za su yi sauri su shige miki musamman maraki mata masu ciwon mara da dama a irin wannan muke daukar matsalar mara musamman in kina haila sannan kuma a cikin hailar ba ma kiyaye abubuwan da suke iya kawowa istihadar mace ba a son ta sha ruwan sanyi lokacin da take istihara take jinin haila mace ba a so ta dinga shan fruit lokacin da take jinin haila ba a so ta sha miya mai yauki lokacin da take jinin haila ire-iren abincin ki yana iya canjuwa lokacin haila mu ne bamu sani ba Hausa Fulani tunda da kyar muke ce fa nan sai mu ce kawai dai a ta a koshi a zauna lafiya to wa'annan dalilan yana iya sa yarinya ta canja ko mace ta canja sai jinin ya koma na istihada sannan kuma ba a son ki da aikin ƙarfi lokacin da kike jinin haila kai kawanki ta ragu ba kamar na da bane ku dinga kamanta mai jinin haila kamar mai mai biki kamar mai jego take yanda ake tattala mai jego a wayannan kwanakin haka ake so aiwa mai haila ƴan matan mun nan wasu suna yin shekara da shekaru kafin aure bayan sun fara jini illar uwa baki gane ba kin batta da wanke wanke kin batta da wanki kin batta da tana yi yanzu tana haila canja mata aiki karki bata aikin karfi karki bata aikin wahala karki bata ta jijjiga ba mu sani ba sai mu bar su din mu bar su cikin wahala sai sun kawo girma sun kai ɗakin su kuma sai ki dinga ganin ana korafin matsaloli sun shigo domin me kin batta ta bude yanda ba a so so iyaye mata ku fita mu tafi islamiya gaba ɗayan mu kawai shine magana akwai islamiya ta koyan karatu akwai ta koyan mu'amala akwai ta koyan irin wannan zamantakewar ba da Allah mata mu fita mu nemi karatu jini kamar yadda nace miki tayi zancen kala shi na haila malama suka ce baki ne shi wancan na istihada ja ne jinin haila yana fita da dumi-dumi shi kuma jinin istihada bai da wannan dumin sannan jinin haila yana bin jikinki ne haka a hankali za ki ji yana fita jikinki yake bi amma jinin istihada tun kuɗa yake yi zai dinga fita kamar kina fitsari musamman bai da kauri shi wani lokacin za ki ga kamar an yanka wata dabba kana ki ganshi jajawur kin zubar da shi to kowa da irin salon nata ina fata Allah subhanahu wataala ya samu dace ba lokacin dogon bayani amma dai na dan haska kaɗan ne don sai ki je ki samu littattafa da zaki fahimci abin da kike so ki koya a ciki اللهم هدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيم يا من ليس كمثله شيء يا هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Oke, darasin gaskiya sau ɗaya ne a wata. Za mu duba yiwuwar canjawa idan an samu